إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara haduwar mu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke ungulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 26 ga wata na juma'a al-akhirah hijira shekara 446 wanda ya dace da 27 ga watan 12,2024 muna cikin surat fusilat ko? muna cikin fusilat aya ta irgamin tsaya aya ta 42 insha Allah za mu tashi aya ta 43 cikin fusilat insha Allah kayan nan akwai tambayoyi ta farko yana cewa yawa wanne ne lokaci wani lokaci ne ya kamata mai aure ya yi walima walima tana hawa kanka lokacin da aka kai amarya ba da dukul shi ne take zama don annabi ya umarni a yi ta wajibi kuma ya ba da misalin ko da da ƙaramar dabba walau bishatin na ce ko wannan kalma ta awalin walau bishatin da take cewa abin wajibi ne to in ma babu shatakin annabi ya tabbata ya yi da ɗan gari ma ko da ɗan abinci za a yi dai ko ma menene dai a samu dalilin aure kai wa gwada gudun cikinka na walima ta aure annabi ya yi ƙasa da haka da haka kenan amma akwai makamar wannan cikin wannan isma na sai da sabiq ya kawo ko da kayan akarkin kai ta kullu misali kai walima amma lokacin da zama wajibi yahi bayan an shiga daki gaskiyar magana sai masala wadda take kula da cece ku cekar da mas'alar jam'i biyu a masallaci na kullum ku sani ba kahinmu malamai magabata an na sahabbai akan samu wasu ababe sukan samu saɓani a kansu amma saɓani da bai kai ba ta da jijiyoyin wuya mutum tsakani da allah kullum an ce karka ba wa ƙwallo ka wani yayin da gramata yi ƙoƙarin bin gaskiya tsakaninka da allah ai maganganu amma da kaga cewa ya zama hujja ya zama Allah zama hukunci kan abin da yake wannan a wajen ga tsakanin ga Allah wannan ya zama hujja kun ko da malami kuma shi malami ka'ida sun sana bi da kowa sun sana bi da da annabi ya ce duk wanda ya bada fatawa akan wani abu da yake ga sabanin shi wanda kawa mata kan muna huci muna huci ne kan sai da gaskiya dan da kun ji dadi kai ga me daidai wani ayan wancan bai dace ba khiyana ce don haka masalar jam'i biyu a matsayin wa na ce muku tun lokacin sahabbai misali ibn mas'ud anas bin malik sun samu saɓani kan wani masala anas bin malik shi yana gaba wata matsala in kun zo an ƙare sallah har ma kiran sallah ba yi ba kuna kiran sallah fita da ikama ku sallah abdullahi bin mas'ud shi ya ga inda an ƙare sallah ya ji a jini da ba a jami ba a jami a masallaci wani abin da ya kawo malamai hata an ka ɗauka fi'in malikiya an ka tsalle ko fi'in malikiya ka bata malamai na ɗaunar ƙarnin namu irin su albani irin su bin basu duk suna kan cewa ba a jami'i biya masallaci akwai masu ganin kuma ana yi wannan magana guda biyu ba mu kama ruwaya ingantatta ga annabi sallallahu alaihi wanda yace ayi ko kai illa akwai masara ce kutanta hujja madogara kuwa misali masu ganin cewa ba a yi annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran ya zo daga unguwa an sallah an kare kwadis hasan na cikin tawon min albani ka mazala bai zo masallaci bai jami'i sai koma gida sallah da iyalan shi shi masu ya ganin gidan ganin kenan ana yi da annabi zo masallaci ya jami'i na biyu kaga nan fahimta ce ta wannan sun ko masu ganin ana yi ya tabbata na sunan wani ibn abi shaiba karuwa tabbatatta nutar annabi sallallahu alaihi wasallam an yi sallah an kare ga wanda ya zo sai annabi ta sahabbai mai sadaka alhaza ko mana zai kama nan kamar mai sadaka kiristi jami'i a ruwa ta ibn abi shaiba ma kace abubakar siddiq da mai tashi ya je suka yi jami'i da wannan mutumin shi mutumin sallah ta wuce shi ya yi sallah annabi sai a kama mace a jami'i ke samu nan abin jami'i abubakar ya kama suka yi jami'i tare kaga wannan madogara masu ke a gaba annabi akai shi ne magana guda biyu to a nan guda biyu shi kama albanin mawalla ya ka cikin ya ka magana cikin tawal minna mas'alar ganin cewa wacce mazala biyu ba masallaci kuma ibn mas'ud shine afaqa min anas bin malik shi ya gama albani ya kawo shi yasa ya goyi bayan magana ta ibn mas'ud da wacce magana annabi ya zo biyu ba kan cewa ba an yi ba wannan me yasa aka yi wannan sai ai wannan me nafila ne da me farilla su masu sai ba a yi ta haka suka tsaya eh an yi zari ba an yi wanda bata an yi amma ai ba jami ba aka zo masu suka zo aka yi suka yi jami wani ne me farilla ɗaya ne wannan kawo mushi ne fikin malik yawa ta kaci dai jugon magana malamai suna da wata mahanga buɗe kofar jami'i biyu a masallaci me matsalar shi raba kan jama'a akan samu ta fitina ko tsohon cikin jama'a wasu ibn liman sallah sun kare su sai ta su wannan shi ba abu aka bude kowa ke za mu zo ya san kowa wuri kowa da wuri da irin tsarin shi akan samu wani masallaci da rigima kowa san da ita akan limamu la akan limamu ya su kiyale ya kare su sai ta su ana haka ne ka ga ka ga wannan bude kowa fitina ce kuma riya wannan kowa fitina shine aula shi ta gaskiya magana abu na biyu misali ne misali akan zo na misali na makara sun tun zai bika to zan turu ne ban na kida yi ban na kida jami'i bi ta sai turu shi ne ko an tura shi dan akwai ba ana iya yi ko yin musamman makari amma me ni babban ba wani mangarin abin nake dogara da su nake ga cewa bane jami'i biyu in dai ba mutum zo biyu ne ba saboda akwai ruwa ta suna bi dawud kuma ta tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yace don da yazo masallaci an yi sallah an kare irin wannan da ya san ba dan gamra ma ka zo ba za a baka ladan jami'i kamar da kai akai ruwa ta inganta haka nan to mun zama ka da wala su kana cikin rigima mun kai nema malada ba sai ta malada mun zama ka sa kan cikin sabani an goba ba dan ba ni cewa an muka baka lahi da kan sabani jam'in da ka samu sabani halaka ko halaka ne ko amma ba ni sabanin kai a cikin lahi kuma ga lada in ka sa in kai sai gaskiya shi sai ni ban nan jami'i biyu inda a zabi na Allah wa'ala sai mas'ala ta biyu ya ji na yi magana kan halitta sai da abin da bai wajenka kamar magana command shin wannan ruwaye da manzo Allah ya ce la tabi ma lasa inda batal inganci ne la tabi ma lasa inda annabi ya ce kaka sai da abin da bai wajenka ruwa ta inganta me ma'ana magana shi ne magana matsalar me ma'ana kaka sai da abin da bai wajenka wannan wannan tana ga kamar mamun khattabi haka albani ne mawla cikin sura sayya kwarai ya bayani dan la bilaka wannan mas'ala masu wannan kawo ruwayar kakka sai da abin da bai wajenka a ƙarshe na waya kana a yanzu babu oda kaya ba ka mun komun da ba ta mota yar 2010 ko 2010 ko 2010 ce ta ce 2000 da wadai ne mota toyota kaza ko kamar oda shinkawa yar thailand kaza ko kaza kai babu oda kwata-kwata a wannan ruwaye inda za a aiki zahirinta kurin ya kawo kaya a hannu ba ka kuɗi kaman kaya haka take kwatantawa alhali kamar albani ta wani magana amadu wata fa'inta daban ne haka ma khatabi da saboda kuma tun sai na albani ko sai ga bayani dalla dalla da dan wa magana da albani yake yi cewa magana ba abinda ake yi abinda aka hana akwai bai'ul mawsuf akwai bai'ul ayn yace bai'ul ayn ne bai'ul ayn abinda aka hana kaya kaza mota kaza ta wani ko gida kaza na wani ko bawa na wannan da ya gudu kaza ko a wani abu daban wanda yake ba a hannunka da yake a yanzu ka yi magana ciniki da wani akan abin da babu shi ga mallaka ba abin da baka kawo shi ko baka mallake shi ba kuma abin an sa abu kaza ne mota ta wajen wani gida na wajen sace bai al'ayin kana abin da an san shi na wani ba hannunka baka mallaka ba amma bai'ul mawsuf ina son hatsi ɗan kaza dawa ɗan kaza shinkawa ɗan mota ɗan dubu da kaza toyota ka hudu irin abu kaza shi ana ana suna bai wa ana jimma shi wannan bai wa jimma ne kuri ni ba ruwanka ya hau kai na maka ciniki in ka maka wannan abin da kake so fiye da bambanci da wancan bai ayin abu kaza na wani gidan wani motar wani abincin wani misali albani ka hujja babba ruwa da bukari kamsu na kata babu saɓanin kan ingancinta ya kai mutane kan nasa gano abin aikace manzo Allah sallama ya yi cinikin koman na oda me annabi tabbatar da shi kai annabi sallallahu da ya zo madina ina ruwa bukari kamsu ta tabbatar da ya zo madina ya shiga mutanen madina suna yin ciniki me su ciniki suke yi su da mutanen sham mutanen sham su ne manoma mutanen madina sai su ba mutanen sham kuɗi mutanen sham manoma ne kuɗin sha'ir ko alkama baɗi da rani ba amma shirka ba ba shirka yamma an an yi shirka baɗi za ka mun sha'ir a na jika na dinar kaza ko dirami kaza mutum ta mai amshi kuɗi sai an yi shirka an noma an kalace an yi komi ya kayan mutanen madina wani abin da suka tambaya manzana haka samu ana yi a madina amma abin da abin da ya musu gyara kun ce ku yi bai'un kairin ma'alum wajen ma'alum wakata ma'alum kai ya ce ku yi salafcin ku shafe salaf amma a yi ƙa'ida an san tiya nawa ne ko kilo nawa ne kuma yushe za a kawo kun shi garin annabi annabi ya tabbatar da mutanen madina bai salaf kaga annan ba auda bace ba mu suka kun na san na san kun sha'irin ka sukura ina san alkama kuɗin wannan annabi ya tabbatar da shi shi ya malaka cewa wannan ba a ma shirka ba kana magana abin da ya shanka shi ba shirka ma babu shi a shankin ma babu ma hatsin babu ma shi ake a shankin babu shi ya gwada an shirka kuma ku ruwa ta inganta kuna iya ma habbadu waccan habbadu waccan shigara ta biyu za ka mini ba annabi kuma tabbatar da hakan kuma a ba shi kuɗi kashi kuɗi kashi za a ba shi annabi ya tabbatar da ana iya yi ya ce tukira malikita idan haka ya tabbata me zai hana mu yi ciniki bai'ul masufu ala jimma ina son kaya iri kaza ni kaza zan masu kawo ka aka ba so zaba ni sa ka kan statif irin kaza mudar kaza mai soji ka kaza ne yin gini ya so ba matsala idan kuɗi ma ko irin kai ba ba na ba shi wata abin wannan irin kaza ko yake so wakin nan karkashin wani abin da ya takaice wani a takaice kan wannan dalilai babu laihi ka bani oda ta mota ko ta kaya ko ta shinkawa iri kaza nau'i kaza in kama a jika kaza ko ka ban kuɗi kash in su ma da kuɗinka su wanda ba da kuɗinsu suke noma ma ko da kuɗinsu ma suke noma kuɗin da ya da suke noma duk ɗaya ne ko in so da kuɗinka ko in so da nawa babu laifi irin wannan ciniki kawai a bari ke magana kan wallah akan haka kenan babu wata rigima akan cinikin oda wanda ake yi a yanzu in dai mutum ya kan wani ƙa'ida sananna babu wani abin da za a ce haramu ne gaskiya kuma a zamanin yanzu ka ce an kawo gaza to wasu kaso ne ta tsaya gaskiya kaso ne ta tsaya kuma da an bala hibin gaskiya fa'inta ce ta kawo masu cewa ba a yi da haka kenan an aka yi dai akan wannan ƙa'ida kurin a san dai ƙa'ida a san menene kuma ɗan uwa shi bai zuma ko bude ko koliya suka yi ko sace aka yi ni ba ruwana akwai mota za ka mun kaza shi ne magana shi ba wancan wancan ko koliya suka yi ko sace ma aka ba sata ba ruwana kun mota kaza za ka mun ina banka ba shi eh wannan shine magana bai wa lazima kenan akan haka gaskiya ka ka ka ta da kura in dai mutum ya ga wannan kaidodin a ba shi oda kaya ya kawo kayan shine kuran wannan akwai ake a yanzu misali yanzu me amfanin fa'ida abin muna barin shi akwai fa'ida hili shi yace manomi zai amfana da kudin ka ya samu damar noma da taki da komi shi ya amfana ya kuma ya amfanin ka za ka amfana da arha ku gani da ni abin da arha suke sun zai sani an san ka da ka ta hatsi da ke jika jika sai mu ciniki da kai mulka da kai ciniki ɗari ɗari ko ɗari hamsin ya halitta ba kuɗi na ɗauki ba kuɗi sun da wuri ba kamin shirka ba ba kuɗin amma ni zan saya ɗari da hamsin hamsin kun san ina samun da kakai da kai jika jika ba laifi ba ne ba laifi ba wata cin wata kuɗin ruwa ba kuɗin ruwa ba halaka ne ka ba ni ɗari ɗari ma inda ma an kaɓa ka amince amma a ce a baɗi an ƙare da kaka za ka kamun tiya kaza in ba ka kuɗin tun da rani ka je kai take kai noma ba laifi ba ne ba an ba a yi ruwa ba ya ba ba wani su ba a yi ba a yi ruwa ba ina ranka ba shi ba shi ne ina maka shi ne dai shi ya shi aka ce a bai wa Allah zimma shi bai zimma kenan Allah zimma ne kai nake bi ba ta barke biya da ka shi ba a kai nake bi gudun eh shi ta bai wa Allah zimma kai ne abin ya hau kai ba kuma ko wancan Allah ya tabbata mu sai ta ƙarshe tambaya kan iya sallah ya mance he bayan an fara fata shi ba bai kama in wai kama tana cin abin da malamai suka ce in dai mutum har mancewa yi ba kurin bane bane bidan gan ba babu kwalba ba adi sallah ta yi kuma ba mata kwalba ba adi sallah ta yi kurin ya ake ya gaba kurin wallawa ne Allah rama wanda ke kusa ya zo kwano fahim suna za mu tashi ayata 43 cikin fusilat insha Allah eh sai da ma kwallo da ka da ma kwallo sun gwada ta ka ka nasu ka أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد نعم ما يقال لك إلا ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما يقال لك إلا ما قد قيل رسل من قبلك آية wannan tana magana ko bayani akan cewa ana ma annabi mai tasliya ana ba annabi hakuri ana kwantar mai da hankali kai ya damu aka mai maganganu da yawa wani ce boka ne wani ce matsahi ne irin da maganganu da yawa wani ce ma ba haka bane ba wani abin yakan dama shi shi na Allah ke ce mishi ke gaya mishi ma qaulak ila ma qarqin da sulmi qablik da ba wani abin za a gaya maka sabo sai abin da dama an gaya ma wasu manzanni kafin kai duk abin da hanyar magana an gaya wasu da haka kenan kaka ta da hankalinka game da wa'annan mutane abin suke faɗa shi na ta nan idan Allah ya manzan shi wannan magana kuma ya gami da wannan magana duk wani mai wa'azi ba ya dace ya yi mamaki ko damuwa game da maganar masu adawa da wa'azi an gaya wa suka shi shi to me yake nan sabo shi na ta duk wanda bai so a zage shi bai so a ci mutuncin shi to kai hawa kai hawa da wa'azi kai ka zage haka kurin a kanka zo ma tabbas duk da aka rasa mun bai so ba ma wani tsana kaman kai duk da ke abin kullum tsana kun san cewa kamar gaba zai huta a huta da kai in ya samu dama kaɗan wallahi zai zai jama da kai da yawa wani haka ne kai da ke so shi wani bai so bai so ma sama a gane a tsaye haka nan kwara suna gama wa'azin matsala ce na kenan mai wa'azi kakka damu da abin zai biyo baya na an Allah yake manzan shi ta siliya ya haƙuri kai damu aikin manzan misarwa ce ya ce inna rabbaka ladu magafiratin wa zu iqabin alim shi ubangiji duka biyu dama annabawa mata bashirin wannan zirin ne su yi bishara ga wanda ya ba Allah ga sakamako ga abin zai samu sakamakon bin Allah kuma wanda ya kangare shi ma ga akuba kaza to duka Allah ko ne ko a wurin shi Allah ma'abucin gafira ne da wanda ya tubo ko duk laifin da kai a wajen Allah so kai shekara ɗari nawa kana aikin banza yau ka tuba a wajen Allah Allah zai amshe ka ya yaye maka na baya kuma saka cikin gidan aljanna wannan bai Allah ba na bayan da kai kai ne ka saka dokai shi ya yaye maka abaka maka maka maka rahama kuna kyale ka madidin nan ka dauka daga nan kuna an kyale ka laifin ka kama garshi maka to ba haka Allah kuma ya saka cikin aljanna za ka iya mutuwa yanzu bayan tuba Allah saka aljanna ba a aikin da kai annabi sallallahu alaihi wasallam iya bakin gari sai ga wani ya tunkaro a raƙumin shi ya gauga shi go Madina yace masa habai kun ga wannan wurin mu zashi mu ke nima yazo dan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam shi haka zan wayi mu baya yana ma annabi baya ya zo ya musulunta ya komi an rikin tattaunawa iyakar da kumi kasar ice ne ko da kumi da ya kirta kudin ya bigi kan shi faɗo kasa ya zurka sai mutu mazana sallar salama ya ka kama wani bawan Allah ya mutu kudin ya mutu cika da ya cika aka ɗauko shi aka gyara to ana cikin yara yana shi ɗauka ne suka annabi ya kawo da kai haka annabi ya kawo da kai haka bayan ƙari an mai sutura suka ce ya rasulallah mun kana kayo da kai game da wannan bawan Allah ya ce ya ban tausayi ne ya ce ya wuto da kishirwa da yunwa ya ce gani na gama da ku suna sami abinci a baki na aljanna ya kusa kenan ya zo da yunwa ban Allah da kishirwa annabi ya ce ya aiki kaɗan ya sami lada mai yawa kalmar shaɗa ko yanzu da kudinta amma zan na aljanna har an haɗa bashi abincin aljanna ne da ci haka nan ya bisa yanar Allah kurin kenan za ka yi aiki kaɗan Allah ba ka ladar da yawa haka nan Allah mai gafara ne ga bayi kuma haka a lokaci guda wazu iqabin ali wanda kan gare kuma shi ma Allah akwai tashi zai mai uba kuma tsirrin gaske shine magana kenan haka nan kaka damu kamar Allah da su kurin ci gaba ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد نعم ولو جعلناه قرآنا أعجميا ولا تابعوا بيان bayani da aka kan maganar ƙur'ani mun ji irin fasaha da balaga ta alƙur'ani ma duk da haka mutane da yawa sun kafirce mishi to matsalar ba wani bayani ba a kurin rashin rabo ne da rashin imani amma matsayin ƙur'ani a matsayin yadda ya zo kalmomin shi kaɗai da ma'anar shi kasa sa imani kurin yan tsarin usulubin shi da ya zo kuma da yawa yadda suke da rabon shiriwa sun shiri- sun imanin ƙur'ani wurin dalilin usulubin tsarin zuwa alƙur'ani sun imani wannan tsarin ba na muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba sun tabbatar da haka amma rashin rabo ne mun karanta mun yi adawa da shi abu jahal mun yi adawa da shi wata suke zuwa suna shuraren ƙur'ani kuran iya birgi su daɗin shurare suna kewa cikin dare su je gida annabi iya sallah ta dare suna shurare ko na makaranta masa wajen dawowa sai suka kwatse kowa ashe daban iya zuwa idan shurara sai je waccan katangar ta arewa misali wanda ya ta gusu in asaba annabi ya kare ya to wajen zuwa gida ka gotsi to kai kai kai kai kai kai kai kake kai na kake sai suka yi su uku su saboda su kun gwana abun idan mutanen kwai su gano da wani abin namu za mu samu matsala mun ne a gaban adawa da shi amma muna zo muna shawarar maganar shi to da alaka aka yi rantsu aka alƙawarin ka ƙara dawowa kake na abu akwai daɗi akwai yan sun taba da gaske shi shina da wani da ke cewa kun ce qur'ani ba wani magana waka na ji na ji na san magana bukaye na ta mawaka ta komi wannan qur'ani ya huce magana waka ko bukanci wani shi da ce yace Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu cikin Bukhari ko cikin Bukhari Abu Bakar ya so hijira ya kama hanyar gari akwai Abu Dawud cikin Qurayshawa kahore ne ba Abu Bakar na zuwa yace zan hijira in je in bauta ma ubangiji in samu dama an galaza mun galaza ta kai gaya zan hijira in bar maka in je in bauta ma Allah yace abubakar kaman kai za a bai kautar da gari matsayin kana abubakar mu je zan baka kariya suka komo yaje mutsiga ta ƙurishawa shi daga yau shi yin suka suka suka ce mun ba abubakar kariya kai kawai ne taɓa shi ka je ka ibadar ka shikenan abubakar ya koma abubakar shi ma Allah ba shi sautin karatu da daɗin karatu da khushu cikin karatu sai in dare kiyansu da matansu sai su ji gina abuka sai su ɗan sauran karɓar ƙira'a wani lokaci su da yawa shirma sai su ture ne katanga in ke gina shi sai su ture sun yawa kan abun sai labari ke su ta kai nun da gina ga sai yana mutum na kawa ka gaya mai gaskiya na fasa wanda bai da karatun shi abin iya fitin na ɗiyanmu da matanmu daga na abubakar ya ce to mutahi suka zo ce daga yau ba na neman kariya kowa ban ta Allah kawai da kariya kuma fasawa ya ba kayan ne suna ji kenan da qur'ani abu na abu ɗan shekaru wuce shekara ko kuma ka wani wannan wannan kafara ta ingila wannan madalan wata ke ta ingila elizabeth ko kuma ji ko an gudu ta ma a masallaci ana gida garin in yi rikice mata hankalin ta tashi sai ce mutum masallaci wadda kwa Allah ya zama ta gida a wannan gaba ba wannan fiye ba sai a ɗauko da zama masallaci ta zamna a mata a mata kira shakira a zau a zamna in ta samu in ta samu nutsuwa sai a koma gida ƙwararri gina haya ɗan ba to shi ne Allah ya ce walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyan inda za mu sauda alƙulun mu sa shi ƙura'ayi abin karantawa ne ne ya ajami abin da yake ajam abin da duk ba larabci ba kirin da sauka tsanin ƙwa'an kirin da za su fakar da shi da wani harshe in wani sace ba larabci ba to su inda mutane naka laƙalu laula fusila ta ayatu da su rika ce a me yasa za a sabko shi da wani harshe daban a yi man kalma fasiya ta larabci don ladar za mu gane lisan arabi mubin da haka za su kudi za su ce a ajamiyun wa arabi za su ce ya za a yi kuma suka gidi shi yanzu kuma littahi ba ajami kuma annabi ba larabe an ya ku abin haka ne da haka za su faɗa Allah ce da sun kasu ga kuma a ce ya za a yi ba larabe ba shi littahi kuma da ba ajami da ba larabci ba da ce da kai ban kuma sun gidi su ne kuran ba neman gaskiya ba suke da haka ta kul huwa lil ladina amanu huda wa shifa gaya musu shi alƙur'ani ga masu iman ga masu imani suka zama towa shiriya kuma wa shifa da waraka maganin abin da ke zuciya da kahurci munahurci hasada kyashi da abu da ke na zuciya mara kyau ƙur'ani yana wanke zuciya ta kuma fas tana imani ba zagin kowa ba damuwa da kowa ba bakin jikin kowa a ce duk da kanka kana kyamar kana bakin ciki wannan samu alkhairi to akwai matsala a imaninka ita gurin kana kyashin musulmi samu alkhairi kana iso dan uwan ka samu alkhairi kana gurin kana mai hasara wala akwai matsala kana da matsala wala abu ne wala abu ne a ba ne ga maka zuciyarka ba kai kuwa sai zuciyarka kin haka ne mutum ka ne magani da ka ji a ranka kana kyamar musulmi dan uwanka kana adawa da shi baka san alkhairi da shi kana mai hasara wallahi ba mai neman kai ka ne magani da kanka ya yi ƙwarin wanke wannan ƙazamta ba shi da kyau kada da matsala a zuciyarka ta imaninka ba na gaya maka zuciyarka allah da kai allah kurum shi amma shi allah sani ba muni muni muni muke kallon ta haka haka shi allah sani kurum ka sake na akwai ka yi haka yarda a ranka tsakanin kai da allah akwai matsala tunda zaka tsakanin da allah ya yi gyara ta kurum ke ƙur'ani kenan shiriya ne kuma waraka ce shi ne maganin ba maganin ciwon gaba ganin masala ba don ana iya ana karanta addu'a zama addu'a ake karanta bariki amma nan shifa magana ce ta waraka ta zuciya shine babban hadari babban magani babban guba babban cuta matsalar ce zuciya wallazina la yu'minun fi adanihim waqab huwa alayhim a'ma amma marasa imani jin da karanta shi zukatansu Allah ce ulbal basar ban imani wannan da abin da karanta ne nan kamar zama ta wani tushiya wani abu ya miƙe kunnen ba sa fahimtar abin da ake faɗa kun ba sa gane komi ba ka shi suke ba sa ji ba sa gani ba sa gane komi ula'ika yuna dauna mai makanin ba'i wannan mutane yadda kasa wani ake kira daga nesa ya ji sauti amma kana magana daga nesa ya ji amma daga muke cewa amma sai kana magana amma bai gane mai kake hudu ke suna jin qur'ani amma ba sa gane abin da ke cikin shi magana kenan Allah ce gaba.
Wala kwada a taina musar kita ba faktuli fafi, wala wula kalimatun saba kwata mirwa, bika da kudiya bainahum, wa innahum lafi shakkin min humuli Allah ya ce wala kad atayna Musa alkitab fakutulufa fi Allah ta tabbas mun ba Musa littafi dinnan annaban mun Allah littafiya ya hakuri yanda aka baka littafi maka wani adawa Musa kahin kai domin annabi sallama annabi zamanin ya isko wata al'umma ta bani Isra'il Yahudawa da Nasaru kowanne ya san kimar Musa alaihi salam ba mai inkarin Musa yahudawa da nasaru kowa iya tutiya ma da attaura don su inji nasaru ita attaura ita da kamar jigo da suka tattata ne wata tama ta su tama su a wajensu kenan sun san attaura ce jigo ita inji kamar su suka ce ta inji kamar mata kumbalama ne ciko ne haka cikon attaura ne kan sai da attaura inji da ruwa duka wannan suna tahiya tare da attaura attaura ce littafin shari'a na su haka su nasara duka sun da taura to kina ka mutu gana Musa ka wannan al'umma da suke ma wannan izgin ko jayayya kahin kai ai Musa ya zo shi ma Musa mun ba shi littafi amma fa ku tilba fi sun samu sa'ani na kun suka tsiya suka ki imani da abin da yake shi dan haka ba gare ka haro ba ba kai ba ka harawa jayayya ko kin yarda da abin da ka zo da shi ولولا كلمة سبقت من ربك لكتب بينهم ان بعد ما كلمة ubangiji ya riga yayi ta jinkirtar da hisabi gobe kiyama ko ya abin da yayi akwai ta matattara ta gobe kiyama Allah zai sa can ai da kai tsaye Allah ya gama da su kai tsaye na ta ku iya kai ta halakar da ku kuma Allah bai shirya hisabi kai tsaye ya shirya hisabi gobe kiyama akan wa wasu ukuba ta so mun tabi dai zamanto aya ga wasu amma ba ƙa'ida wacce da kafin lokacin ya lagado a Allah ya tsara babban hisabi ta sakamako sai a can gobe kiyama da haka wa innahum la fi shakki min umri suna a tabbatar suna cikin kokonto akwai abin da sai zai shi ba nan kenan kokonto da ka musu zama cikin rudu babu alƙibla shi murid zama cikin hayar imuwa haka nan kayan kai haka halin mutane ke game da sauran annabawa kai ma kai ne ma na ƙarshe a takaici Allah ta gaba من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد na'am haka Allah ya ce mana amila salihan fa li nafsi wa mana sa fa alaiha da haka kenan duk wanda ya aiki nagari duk a cikin sa zaka ce duk wanda ya nagari dan kanshi duk wanda ya aiki nagari sakamakon kanshi kanshi yawa ba wani yawa ba ba annabi yawa ba balle mai wa'azi ko Allah yawa kanshi ne sakamakon kwarai zai samu kanshi yawa haka wa man asa kuma haka wanda ya munana uquba kanshi za ta shafa shi ne ruwa sun sa almazan yake cewa Allah subhanahu wataala yana cewa innama hiya a'malukum ufusiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahamdillah kuma da kai zalik fala yumanna illa nafsa Allah ce bai aikin da kowa yi ne wa aikin da kuka yi ne ake kididdigewa a rubuta akwai mala'iku na musamman aikin su kenan masu kula da takardun kowa balle duwan da ya balaga iya da mula'ika na musamman mai rubuta takardun shi mai rike dosin hata gobe kiyama zai zo da wannan takardu kiyama tana tashi iya binka tun a filin kiyama da wannan takardu zai ce hala haza ma ladai atid Allah amana da ka bani ga su eh zai zo daman kayan a zo za ku nafsu ma sa'ikun wa shahida ko Allah ta duk duka kowa zai zo da sa'ikun shahida malaika daya iya kora ka kora ka ka daya iya ma shahida ga manyan gari ga mazinatan gari Allah kiyaye ga barayi manyan barayin gari ga barayin takalma Eh, ga barayin takalma a masallaci ga barayin injina a masallaci wurin wa'azi ga barayin injina a wurin a makwantai sai akwai sayo wallahi akwai su akwai da kuma sun kwaye sata a masallaci kuna jin wa'ayi ko sallah suna so sun sata an ji binne makwantai ana binnewa sata ta kai su kuma ka san bushe wa ɗan adam bushe zuciya a makwantai ka yi binne ɗan uwanka ko ba amin kasan wurin sata ɗan wa amin abin mamaki ɗan wa wai abu da yawo ka ba abin da ake tatsin yawo ko a wani tayi a wannan abin yawo kana a makwance an je binne wani irin masu kama gawa a ka bisu da alam da sulla ko a kama gawa a sa iya kama gawa iya sawa mishi sun haɗo sai ɗauko aka ɗauko iya ganin sai ɗauko mai kana bayan shege mini ko shi ci gaba sa gawa ko a ƙare kuma a ƙare binne ƙare da yawa ba wasu rulla zuwa ana binne mutum mutum ne a hannun shi mutum ne shi musu ce mutum ne a hannun shi na makwantai sai musu ta haɗo cikin makwantan ya ɗauka ya leƙa na bayan shi da ƙemin gidan shi ba ya leƙa mishi ka ya ƙara binnewa an ƙare komai an taki ba za ba sama kawar ta ba ya tsere ya ɓoye sai wai na za'a Allah abin da yake ta ka ga shi musu ce da haka Allah shaida mu gaba daya to gobe kiyama kowa zai zo an ce gobe kiyama daktar daktar gobe kiyama ne yi mutum sarayir ne yi mutum sarayir ne sarayir kowa zai tashi ni kiyama a yanzu ya mutu haka mara ta sai musulun ba yi wasu kuma gina kuma da malama ta yi kowa in zai tsara da kashi kuma ana ma shaida in biye ne in masu musallar da ne musallar ne ne imani ne haka za a ma shaida har zuwa matar tun da ka ya ma shaida da halin da ka mutu aka yi mutum ya ƙoƙarin watar ka tashi ana ma shaida ta ƙwarai ma ka tashi ana ɓarawo ɓarayin gari kasan ka taɓa ce nan kasan ba ma zan sayi ba kai ba kasan gaba kasan gaba la kiyaye don haka annabi ya ce Allah ya ce ɗan adam kowa aikin da yi ne innama hiya a amalukum uhsiha lakum aikin da kuka yi ne ake kididdigewa da haka faman waje da khairan falihamdulillah wanda ya samu alkhairi ta kaddish yamma Allah godiya ta shirya da ya samu yace wanda ya samu sakamakon kishiyar haka kai zargi kowa zargi kanshi shine Allah ce man amila salihan fali nafsihi duk wanda ya aiki na kware dan kanshi wa man asa wanda ya nuna shi ma fa alaiya kanshi shama wa ma rabbuka bi zallamin abid ubangiji bai zalunta kowa cikin bayin shi Allah Allah adali ne iya adalci bai zalunta kowa ya Allah ce gaba إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد
Allah ya ce ilayhi raddu ilmu sa'a zuwa ga Allah ake mai da sanin lokacin tashin kiyama la ta'tikum illa baghta saqulat samawati wal ard ta sanin kiyama yayi karfi kowaye a sama ko ƙasa la ta'tikum illa baghta ba ta zo muku a shirye ko ya shirya a za ta zo kwarar ana da alama kaza eh ita ce ba ta wuce wannan labari wannan labari ina gaskiya ne kuwa tabbata an ce kaza an ce wata dabba tana tana yawo tana kaza kaza an ce gaskiya ne kiyawa kariya ce an ji kaza kaza a kuna cikin wannan kunan kowa ya ji ta haka manzo Allah ya ce an manzo Allah ya labarin zai tashi kiyama kaka ce wai mutuwa ki ana mutuwa wasu sai ana haƙi duniya sai haƙi nabi sai kiyama ba wani tashi kiyama da haƙi duniya ko haƙi lahira ba wani sai ya ba ba wata kiyama da ganin ta da haƙi a kurin Allah duk shi kun da kashe kowa kuma suka duniya gaba daya bayarwa suna yanzu suke yi a hankali da ana yaƙi ana ta mutuwa ana kashe mutane na miliyan kaza ana mutuwa yaƙi yaƙi za a mutu a kiyama ana tsakar tsakai annabi ce ana harkoki manzo Allah ce wani ya bai ruwa ya yi zubo annabi ce wani ya kasuwa ya aure ya bi wannan ne tunne ne aka hada ka laka wace matata kuma haka manzo Allah ce yace wani ya auna ya awo wani ya bai ruwa sai kan kwara shikenan an kare wani ya sata ma hadama aka da ita kwarin wallah kowa masu gari ba wani shi ba yi ana an kawai kowa iya na shi na bar ruwa iya bar ruwa mai kasuwa iya kasuwa ɓarawo iya sata ba haka zai ba eh haka da ita kwarin kwarin haka kenan kowa ta kan shi ba a gaya muku za'a ba ce na gina lokacin allahu ba mu gaya maka lokacin kowaye zai ma hasashe ba annabin ɗaya da taɓa ta kiyama shekara dubu goma da ko dubu yata illa akwai alama kaza alama kaza alama kaza wani zaga su amma za su zo wasu na ga aman kamar shirme ne ko hira ce kuma ba gaskiya bane ba haka za su zo kwara ana tsakar shagali Allah ya shaida mu da haka yace ilahi wa rabbi ilmu sa'a ga Allah ake mi da sanin kiyama ila rabbika muntahaha ko tsaya ana Allah kai sani kuran shi kuma malaka lokacin annabi ya ga malaka jibril ana tambaya mata sa'a tabal masul ana bi alim masail yace me kake ma tambaye bai ne tambaye ba sanin kiyama ba Allah kai santa to shi jibril yake yawa na tambaya shi ta kiyama annabi ya ce wa shi kada ki tambaye ka san sarai ni da kai ba wani sanin kiyama kowa san Allah kai san kan shi ba annabi bai taba cewa kiyama za ta shekara dubu kaza ko ka gautar ruwa ko bayar su malamai sun yi kurakure su malamai sun faɗi ma su na musu Allah cikin zakata musu na musu di latan shi al-hafiz al-hawi ya kana masala hadda mutu shigaru ya ga alama shekarun da san da kiyama tun da an kare ta da sai mishi da tuni kiyama da an kare ta kan wata ruwaya to amma tuni malamai suka yi magana kayan abin yazo yayi magana suka yi magana akan wannan magana ba gaskiya bace wannan ruwa ba ta da inganci kuma lokacin ya tuni ya wuce kuma kiyama ba ita ba kakin da haka bane da mu kuskure ne kuran yace wa ma takhruju min thamarati min akamamiha wa ma tahmilu min unsa wa la tadri illa bi ilmi na Allah san kwanta ma Allah ya san komai wa cewa ake gaban ka wani musayabi abin da yake gaban ka Allah ce babu wani ya icce da zai huto daga cikin kwalhwar shi kwafsar shi hutun da yake dan wannan dan hore da yake hutawa in ne zai huto a ciki haka duk abin da mace ke ɗauka na ciki da aiwal ke ɗaukan cikin da aiwal da ɗaukan shi ɓangaren itacen da ɗaukan fara horon da abin za a yi gaba ɗaya Allah ya san menene yoshi zai hutu ɗanar zai bada a hanyar riɓewa zai yi ya riɓe ba kamar na samun magana cikin mace ta ɗauki ciki yoshi za a ihe shi ya riɓe ya riɓa shi ne lokacin da ake magana cewa Allah ya san mafi aham Allah ya sa abin daga cikin ma'aiwa sai lokacin da aka samu a fare mai ganin mai ecography a gano ɗanin namiji ko mace ne suka ce wa musulmi kuna cewa ai to gashi an gano an gano kun ce ai ba a gano abin da ke ciki to gashi ana a gano namiji ko mace alama din suka ce kaji wawa da aka ce Allah Allah ta mai alim masul arham Allah ya haƙa yin ganin namiji ko mace ya san namiji ne mace ne dogo ne gajere shekara nawa zai mutuwa zai da wuri a cikin zai mutu ya kasa na ruwa kala kani ne kuɗi ne zai shi gaba zai komi duk to kala gaba ɗaya ake magana Allah ya san komi an kuma ya ce kai Allah ya san mutu ne ana kallon cewa ta ya alim mafi arham ya san shi gaba ɗaya ya san shi gaba ɗaya namiji ne mace ne dogo ne gajere ne shekara nawa zai ya tsoho ya tsoho ya nawa zai ya yi gogi nawa zai to ba sani ba ba ne gama ya Allah kaɗai da haka Allah shi mahi ne akan komi ya ce wani na dini wannan abu ne na cewa tabbata yan duk ana babu da yawa ana ba da labari sha'awa bai shi Allah kun Allah mutum imani amma abu ne Allah gwada mutane a duniya a gwada maka abin wai ba Allah ba abu ne na hasashe labarin Allah ilimi ne na haƙiƙa ilimi na ilimin Allah ne na haƙiƙa ba bane na hasashe ala tsammanin kaza bane ba sai ka Allah gwada ta ni annabawa ko annaba ta bada muku an yi kaza ba labarin za a yi kaza a yi kaza kaza abin mutumin ma bai uban shi ma ba a yi hawa ba sai an ba labarin za a yi lokaci kaza za a yi wani zai haɗa kaza kaza ga labarin duka alabar labar dalla dalla ba yau goma ma sai magana a yanzu ma yau zama yau ma uban shi ma ba a yi hawa ba ma ba labarin kaza kaza kaza za a yi kuma abin yau kana gaba an labarin duka annabi zai ba labarin abu da yawa wanda zai wakana a rayuwar shi bayan ya mutu ko abin ya wakana bayan shekaru kuma yin yadda haka in siffa ce haka siffar shi kashi annabin ba ka yanzu ba ana ta magana kan shi ba duk yahudawa zaru akwai littafansu duk akwai littafansu a rubuce siffar shi da komai shi kadai ba hatta siffar sabon shi duk a rubuce yake da alamar da komi da alamar shi komi da tabar shi da komi da hancin shi da idon shi sai a rubuta wajen sun sani da zo ma Allah ya tsara komi annabi kiban labarin siffar ta uwais annabi ga zai uwais ba kuma daga bayan ne zai amma za a yi kaza zai zo lokaci kaza mai suna kaza da sunan shi da sunan uban da sunan gure shi da irin alama kaza ya cuta kaza ya yi kaza za a samu sabo a wuri na shi to da ba bai zo ba nan da gajin ma to ba ba ilimin Allah ba bai na sashi ba a bai na hakika eh ba bai nan na lalime ba karti ne da haka shi dai Allah ya ce za a ce kenan zai magana kowa ya kanshi Allah ba abin da yake yi ma Allah wa yawma yunadihim ayna shuka'i kiyama za ta tashi Allah zai kira wa suka bauta ma wani Allah sun ga kiyama ta zo ina waɗanda kuka gama ni da su kuka ba su haƙi na ina suke nan za a kira duk wani mushriki ina ina ki da ka kama kamar matsayin Allah zai tambaya ina yake yanzu babu Allah ce qalu adannaka ma minna min shahid za ce Allah muna san da ka Allah muna san da ka Allah ba mu shaida a cikin yau kan wani an bauta an ba kai ba babu بدل ما مصر دلوا عنا ثم انت ما مصر لا تودل عنهم وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وضلوا ما لهم من محيص وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل الله تدع abin da kike ta wani ba Allah ba in ne ne babu ya bace babu shi bale musu amfanin wani abu Allah ce wa zannu malahum min ma'is za su tabbatar a yau ha ba wata ba wurin gudu ba wurin tsira ko sai azabar Allah Allah kiyaye yan kayan ta zo a gyara Allah ta nake mu gyara Allah ci gaba لا يسأم الإنسان من دعاء الخير Mm.
وإن مسه الشر فيئوس قنوط
na'am Allah ya ce la yas'amul insanu min du'a'il khair halin mutum kenan Allah shi shi san halin shi ce jinsi na mutum mutum bai kosawa wajen neman alkhair Allah ba mu arziki Allah ka lafiya Allah ka da wani mai albarka Allah ka gaba sai sai yadda Allah kawo Allah kawo Allah bada bai gajiya kuma kullum zai yi mutum ke na Allah ce ya ce a lokaci guda fa wai masa shan faya'usun kanut ɗaya rana cikin dare ta taso ko da rana ji wani ciwon ciki ko ciwon kai ko wani ana da gigito da ji ga an yaka wani waye yau ko gan zihar wasiya zihar wasiya da shi ke na ƙari jike ba an ƙare don da yake tarewa bai da hada tarau da bai hada tarewa in yaka yi yanki kamar shi ke ɗan mutu ga mai yau eh ya ga an ƙare har abada in wani talauci mai rigidi shi ke na an ƙare bai da haƙuri bai da tsayar gijiya gijiya da gijiya wajen matsala bai haƙuri matsala ƙarar bai haƙuri ya ce wala ina azaƙana wura ولئن أذقناه رحمة منا من بعض ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى na'am فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ نعم ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته yace iya cikin matsala ya yanki kamanin rahama babu an kare Allah ce inda kuma za mu ɗanɗana mashi wata rahama ta musamman daga wajen bayan cuta a bashi lafiya bayan talauci a bashi arziki duk abin da ya sadu na matsala yanzu a yaye matsalar kuma in bayan zarra masato bayan matsalar da ya samu a bashi wata rahama balle jinsin kahuri mara imani la yaqulan na hadha li na abin kun dama ko iya ilimin shi ne ko ma likitan shi ne ma kwararre yasa bace da malayya wannan abin na cancanta kar iya cancanta haka haka Allah tsara shi da mankora kuma wa ma azunnu sa'ata qa'ima kiyama da kuka labar kiyama kiyama kanta bana ga akwai ta kiyama kai kun girci guki bana tsammanin akwai ta kiyama kuma nan suna magana suna ga wai a nan duniya inda Allah ba su duniya ya ba su jagoranci wai Allah san su ne yake a can ma akwai kiyama haka Allah zai musu shi ne zakata wala in ruji'tu ila rabbi koda an maida ni zuwa ga ubangiji inna li indahu lal husna haka take yawa inda ko ga anan mun yi ku can ma can kin mamu ne a gaba da fi ga su da dubi Allah dai ya ce falalunabbi annal ladina kafaru bima amilu walanuziqannahum min azabin ghalis Allah ce tabbas kenan iyale su kurum zamu ba kowa sakamako duk wani kawo wani abin da ke aikata gaba daya sai zai bashi sakamakon duk abin da ya aikata ko zamu tsare zamu dandana musu azaba mai tsanani shi ma nan kabra Allah ce gaba وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض mutum da kenan Allah ta wa idza an'amna 'ala al-insan a'rada wa na'a bi janibi Allah ta idan muka yi ni'ima ga jinsi na mutum da mara imani a'rada wa na'a bi janibi zai kawo da kai ma'ana ba zai godiya ba ga wani ni'ima daga Allah take yana Allah godiya kan wani ni'ima da ya bashi wani abu janibi sai ma zai nesa duk wata hanya ta Allah hanyar godiya ce duk wani abu da Allah ke so zai ja da baya banda shi ba ruwan shi da ku ba ruwan shi aikin alkhairi ba ruwan shi halin shi kenan ya samu ya samu yanzu amma wa idza masahu sharru kuma idan ya samu matsala fa zu du'a'in arid dan adam addu'a na yi ta ce addu'a mai hobi Allah banka sai ta nema ya ta nema iya da addu'a ya mata addu'a mai hobi zai ga neman komi Allah ba mu kaza Allah ba mu kaza akwai iya addu'a akwai neman alkhairi amma ka samu matsala kaɗan sai a sari mana babu mana akwai gajiya kwarai wani halin mutum balin mara imani shi mai imanin wani ana ga maka halin jinsi mara imani shi mai imani kai sa- kishin haka ne ka zamanto mai godiya Allah iya baka dai ya jarabe ka ka gode ka ka ka butulci shi ne wa in ne Allah ya baka in lahiya ce jarabawa ce in arziki ne jarabawa ce in ma cutar ce jarabawa ce in ma talauci ne ba wani abu da- kullum Allah iya wani Adam jarrabawa dama da haka ya dace mu don jarrabe mu da haka mutum ya diba halin da yake ciki ya yi ƙoƙarin kullum koma ga Allah an ganga cikin ni'ima kamar Allah godiya wacce godiya baka a da aikace ka yi godiya alhamdulillah kuma ka gode ma Allah ka yi abin da Allah ke so an ga cikin matsala jarrabawa ce yi ƙoƙarin ka hattara abin da kake hudu kuma Allah yana jaraba ka ne ka nemi warwara a wajen Allah ka nemi yayi maka wani ba mu yayi maka ba shi ba ɗan wa nan kamata mu tsaya Allah kai mu darasin gaba اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ات انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته